بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آنك يا مؤين
والحديث عن علمه صلى الله عليه وسلم وصبره وعفوه عند المقدرة خير نعم أن أتي عليه malam ya ci gaba da fadar siffofi da ɗabi'u na annabi alaihi salatu wassalamu musamman gurin haƙuri da yafiya da afuwa lokacin da mutum yake da iko lokacin da aka yi wa mutum ba daidai ba sai kuma abin ya juye wanda ba a yi mar daidai din ba kuma wata rana sai abin ya juye shi yake da damar Eh, komai na, na, na, na, na damar ya tabbata to amma sai ya haƙuri sai ya yafiya sai ya afuwa shine indal makadarati yana da iko ya rama amma sai ya yafi to shine ya ce zance ko hadisi akan haka wanda ya shafi annabi alaihi wasallama aksaru min an ta naci alaihi ya kai yawan da ba za mu iya kawo shi duka ba ya fi karfin mu kawo shi duka
وحسبك ما ذكرناه من في السبيل Eh, malam ya ce wa hasbuka ya ishe ka ma zakarnahu abinda muka dan kwatanta maka muka ambata a baya kusantin daga shekaran jiya ko shekaran jiya waccan muke ta faɗa to wannan ma ai ya ishe ka ka gano abinda muke so mu faɗa na haƙurin annabi da yafiyarsa duka mun faɗa kuma duk waɗanda muka faɗa a bayan nan babu sarefa a ciki babu ma hadisi wanda ake tunanin ba'ifi ne a'a fi- ma fi sahihi dukkaninsu a buhari da muslim da mafi yawansu duka sahihan hadisai ne wanda muka ɗauko su kuma mu- wal musannafati sabitati kuma mun ɗauko su daga littattafan da aka wallafa waɗanda malaman hadisi suna- sun san waɗannan littattafan sun san ƙimarsu daga nan muka ɗaɗɗauko waɗannan hadisai إلى ما بلغ مساوئ mutawatir eh, waɗannan fa hadisai da muke faɗa na siffofin annabi da ɗabi'ansu sun kai matsayin tawatiri hadisi mutawatiri shi ake kira sahihi kunzuman malamai ne suka ɗauko suka ba wa wasu jama'a masu yawa su ne za su ɗauko wanda a hankalce da ɗabi'ance ba za a ce waɗannan su haɗu gaba ɗaya akan ƙarya ba yanwa a samu kaman mutum hudu ko uku ko sama da haka dukkaninsu su rawaito hadisi su ma wanda suka ba wa hadisin suna da yawa shi ake cewa hadisi mutawatiri
مبلغ اليقين ya kai wannan wato mutawatirin ya kai mabalagal yaqini ma wanda an yi masa yaqini tabbas من صبره Eh, to duka waɗannan hadisai mutawatirai sun sun ɗauko mana haƙurin annabi ne على مقابل fasati ƙuraishin abusa wato irin cututtuka da takurawa na kafuran ƙuraishawa da suke masa wa'aza jahili da kuma cututtuka irin na ɗabi'u na zahiliya duk irin wanda aka yi ta yi masa wa musabarati shadidi da kuma wato haɗiyewa ko tsabagen haƙuri saboda wato shada'ida wasu abubuwa masu nauyi masu wahala a sa'abat masu wahala da suka sami annabi amma sabara eh, ya lazimta wa kansa haƙuri to ma'ahum eh, tare da su ƙurai shawan to ila an azkarahu Allah alaihim har dai a ƙarshe ma inda Allah a zafarahu ya ba shi nasara alaihim a kansu to wa hakamahu kuma a ƙarshe ma ya sa hukunci abin da ya shafe su a kansu ga su an riga an zo an yi fatahu maka sun zamanto a ƙarƙashin annabi duk abincin da suka yi Allah ya ba shi zaɓi ko a karɓi jizya ko dukka kashe su ko dukka kyale suka yafe musu ya an baka wannan damar ya rasulullahi Eh.
wa hum la yashkuna fi itqalin
sha'afatihim wahum la yashakuna alhali su wato mushrikan quraishawa da sauran masu goya musu baya la yashakuna ba sa kokonto fa saboda sun san abin da suka yi a baya fi isti'sali a cikin tumbukewar sha'afatihim har zuwa tafin tsawon su a tumbuke su gaba daya dukkanin su kenan na farko dai a tumbuke su gaba daya duk a karbe dukiyar da suke da shi dabbobi da raƙumai da wane ne da dukiya da zinari duk sai an karbe sannan kuma su ma duk a haɗa su a karkashe su isti'isali sha'afatihim kenan saboda me saboda su ma daman la shukuna eh ba ma sa kokonto dan sun san sun cancancin ai musu haka eh saboda abinda abinda suka yi wa annabi waje za'u sayyi'ati sun san wannan ko sayyi'atun mislaha to
wa ibadatu hadara'ihim kuma sannan wa ibadatu hadara'ihim a kori shugabanninsu a yi musu ibadi a kora su zuwa wani guri ko kuma a kamo shugabanninsu su ma a kashe su ko a kore su wanda ya samu kafa ya gudu ai kaga ya gudu ya baggari to duk a kore su
amma za da ana an afa wasu amma duk wannan abin da suka yi masa da wannan damar da aka bashi wannan ba abin da ya daɗa masa sai kawai haƙuri da yafiya maimakon ya ya rama din a ashe shi kara masa yayi hakuri da yafiya wa qala sai manzo Allah ya ce ma taquluna inni fa'ilun bikum wai to me yanzu tun daga ku a gabana an kamo ku ribatattun yaki ko to me yanzu kuma me za ku ce gashi ko qalu khairan eh sai su ce wai alheri wannan ana magana ana maganar fatahu makkata ne fa eh ana maganar fatahu makkata ne lokacin da aka yi fatahu makkata kafin wannan ai kaga babu irin azabar da basu gada wa annabin shi kansa ba da an fara akan akan mabiyansa sahabbansa ko a gabansa za a ci mutuncin su wasu ma a gabansa za a kashe su ko eh suna kallon annabin annabin yana kallon su amma saboda a wannan lokacin annabi ba abin da zai iya musu a wannan domin masu yin ba su san Allah ba bare ya ce musu dan Allah dan annabi ku yi hakuri ba za su yadda ba ko ba za su yi ba sabaran ali yasir haka ya dinga ce da su ko lokacin da ake azabtar da su ko gashi suna ganin sai yana gani yace to sabaran ku yi hakuri haka abin yake ma na ce su bari ba za su bari ba don ba su yadda da ni annabin ba ne yana ji yana gani a gabansa aka kashe mutanensa yana ji yana gani daga shi har iyalinsa har danginsa ma wanda ma bai shafi abin ba aka saka su a cikin shi ibu abi ɗalibin suka yi wata shida ba a siyan musu ba sa siye aka kewaye su aka sa musu sanction ko wata shida sai da suka galabaita tukun duk ba an masa wannan a wannan lokacin amma da aka zo fatahu makkata aka zo aka aka zo aka kama su kafin ma a kama su irin tsoron da ya shiga musu a wannan lokacin da annabi alayhi salatu wassalamu ya iso maka dab da isha ne ya zo daidai aka zo makan kafin a shiga isha ta yi annabi ya sa aka kunna fitila irin wannan kaman a ci balbal ɗin ya sa aka kunna ɗaya bayan ɗaya sai da aka kunna dubu goma aka batsa su a ko'ina saboda haka mutanen maka daman gashi sun ji an musu dam kafin su ankara sojojin yaƙi sun riga sun zo sun kewaye bare wanda za a fito a yi kururuwa a maza a ɗebo kayan fada a fito babu lokacin wanda zai samu rama ya gudu to sai dai kuma ya samu ta wata hanya annabi ya sa aka kunna wannan wutar aka kikkewaye ko'ina kowa ya fito a cikin maka ba abin da zai hango sai waɗannan fitilin to yawan fitilin ya sa su suka yi matuƙar firgita saboda fitilu ne an ga ba a ga adadinsu ba kaga tun da ba a ga adadinsu ba to mutanen da suke wannan fa haka eh ana jira asuba ta yi a far musu kawai kuma su sun sani wala shi kuna fi haza sun san lalle kam kuma kowa ya san cewa a wannan lokacin shi kenan tasi ta zo ƙarshe a wannan lokacin duk da wannan izayar da suka masa da abin da suka yi masa tika za mu ji yadda aka yi da abu sufiyani nan gaba kaɗan a wannan halin a wannan daren da aka kunna wannan fitilar ai shi ne shugaban maka a wannan lokacin ka ce shi ne shugaban ƙasa ko? eh na'am sai ya ce to kalu khairan afun karimun ai wannan maganar da ake faɗa an riga an gama ne har safiya ta yi bai mai a shafa bai kawo mana me ya faru da daddaren ba eh amma zai kawo kaɗan nan gaba amma safiya ta yi an riga an tsara wanda za su fara shiga masu makamai iri kaza su ku huce gaba masu kaza ku za ku bi su a baya haka aka shiga ana kabbara ana hailala ko to da sabon da ta yi aka tattaro kowa da kowa kowa ya fito gashi ya riga ya san abin da zai faru ya ce to yanzu ku tuna abin da kuka mun ko ku tuna abin da duk aka yi mun yanzu to me kuke tsammanin ni ma zan yi kenan shine ma ta quli inni fa'ilun bikum ku da kanku na ba ku dama ku yanke hukuncin da kuka ya dace eh saboda ku kun san abin da kuka yi to yau kuma gashi Allah mai juyin ya juya maimakon ni da aka kore ni daga garinmu yanzu kuma na zo duk wanda na ga dama in na ce a kore shi shi kenan wanda ma na ce ba kore ba ma a gama da shi an gama ma ta ƙule in ni fa'ilun bikum to me hukunci me kuke ganin zai muku kalo hairan ka gani san kai kenan ko suka ce a yo ai alheri ne dama ai kai mun san ka akon karimu ko sai ban baki kenan eh daman kai dan uwanmu ne kuma karimi ko wabin asin karimi kuma daman kai dan dan uwa ne ko wai mahaifinsa kenan dan uwansa ne duk sai yanzu eh
fadala to da suka faɗa aka ce annabi ya ce aqulu kama qala akhi yusuf eh to bari in gaya muku abin da dan uwana annabi yusuf ya faɗa ta iya yi wa wannan lokacin akwai har da yahudawa a ciki tunda ai su su kakansu ne ko kakansu ne annabi yusuf eh amma su quraisha ai ba su san wannan ba sai dai in yahuda suka ba su la tunda su ba su da littafi yace to abinda zan gaya muku kaman yanda dan uwana ko annabi yusuf ya faɗa kakansu daya eh takama annabi yusuf annabi ibrahim ko ya uwa to kakan annabi ne shi ma na'am la tasriba alaikum ayata eh a can lokacin da al'amura suka dagule aka jefa annabi Yusuf a rijiya aka tabbatar ya mutu sai daga baya kuma sai aka gabe mutum ba gashi an fito da shi ana dare-dare sai suka zo suka ce ai bawansu ne ma yan uwansu bawanmu ne ya gudu to mu yanzu ba za mu iya da shi ba ku siya shi eh ko bisamanin baksin da rahima ma'adu da taimakanu fi ko aka siyar da shi bawa to shi ma haka irin waɗannan masifu iri-iri da bala'i ya shiga kala-kala amma da muƙaddar al'adari ya juya ƙaddar tashi ko sai gashi duk wanda zai ci abinci a wannan lokacin sai ya zo wurin annabi yusuf ya masa sitam aka ba shi makami amma daga ƙarshe da ‘yan uwansa suka zo gashi a gabansa ko ko hal menene wanda yake gaya musu cewa ko kun manta duk abin da kuka yi da kaza da kaza da kaza a anta yusufu ci ana yusufu haza aki kada mannan lahu alaina ko eh to shikenan da aka gama sai annabi yesu ya ce musu la tasriba alaikum al-yawma ko yaghfiru Allahu lakum ko wa huwa arhamur rahimin yace la tasriba ku je babu wani babu wani zargi na yafi babu wani abu to shi ma annabi yace to ni ma na gaya muku haka duk abin nan da kuka yi na yafi eh ku je ma dinna dan yanta kuma duk babu bawa a cikin ku eh ka duba ka gani fa yanda al'amura yake ko in kana so ka auna ka auna da abin da yake faruwa a zamani alal misali yanzu ai ba mu taba jin akwai wata ƙasa a duniya da za a ce sojoji sun yi yunkurin yin juyin mulki an zo an fafata da sojojin gwamnati da sojojin juyin mulki an kashe na nan an kashe na can a ƙarshe aka yi ƙofar rago aka kamo masu juyin mulki mun taɓa ji shugaban ƙasar ya ce don me isa kuka yi haka ku je ka yi haƙuri ba za mu ƙara ba to ku je kar ku ƙara a mai da su ko a mai da shi mukaminsa an taɓa jin wannan to ka auna da wannan ka auna da wancan da alkali yake faɗa maka su sun yi abin da ya fi ma juyin mulkin sun yi abin da ya faka amma gaba ɗaya ya ce da su ku je duk an yanta ku ku je babu komai ba a kama ko mutum ɗaya ba to afuwar tashi kenan indal maqadirati din kenan yana da ikon da duk abin da yace ayi an gama saboda tun asali Allah ya hakkama hu yace ya bashi hukuncin kai duk yanda kake so ni ne nace kai eh amma sai yace to na zaba afuwa eh daman kuma ai ummul mu'minin ta gaya mana ma ku yira rasulullahi ko illa akhadha bi aisarahuma eh sallallahu alaihi wasallama Na'am.
Waƙala Anasun.
Eh, Anas ɗan cikin gida kenan ya ce, Haɓaɗa Kamanu nuna rajulan minan tani'imi ko?
imi latas Subihi. Ci gaba.
iziktulu Rasulallah sallallahu Alaihi wasallama fa ukizu ko? To, wa- Anas ya ce wata rana, wata rana habaɗa akwai waɗansu mutane su tamanin suka haɗu, suka lallabo habaɗa suka sakko suka silalo mina tan'imi daga tan'imi kowa ya san tan'imi masu zuwa umara inda ake ɗauko um, umara ko aikin haji ko to ta nan suka biyo da sallar asuba sun yi tsari sun yi shiri da ya kato sun zo don su mummunan aiki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah suna zuwa fa uku zu sai sahabbai suka yi musu kofar rago kawai aka kame su gaba daya aka kai su gaban annabi alaihi salatu wassalam aka ce ga abin da suka zo ga makaman su gashi gashi ga su gashi a gaban sa fa ta qahu yace kai ku cika su ku tashi ku tafi kar ku kara shikenan an gama ka gani eh
فأنزل الله تعالى dandanan Allah ya sauko da wato wahayi وهو الذي kaffa aydiyahum ankum shikenan fa eh Allah ne ya tsare ku har kuka samu su 80 a ce an kame su eh
وقال لأبي سفيان eh kuma manzon Allah alaihi salatu wassalam ya faɗa wa Abi Sufyana sarkin Makka kenan ko eh sannan kafin kafin ya kafin ya musulunta ko wa qad siqa ilaihi an kamo shi an kawo shi gaban annabi ranar fatahu makka ta kenan بعد أن جلب إليه a hazaba eh bayan da can fa shi idinga tara a hazaba rindina rindina a cikin eh sai gashi yau ta baci an kamo shi ko وقتل عمه kuma fa yana daga cikin wanda lokacin da aka yi Uhud fa aka kashe Hamza kowa ya san matsayin Hamza ko radiyallahu ta'ala anhu a gurin Annabi lokacin da aka kashe shi yayin rantsuwa yace sai ya kashe manyan manyan Quraysha 70 ko eh Allah ya ce a'a ɗaya aka kashe ma kai ma kashe ɗaya ko to an san matsayinsa to yana daga cikin wanda suka suka jagoran aka yi wannan wa yana cikin wanda aka kashe waɗannan mutum saba'in ɗin a hudu duk abu yana a lokacin nan kafin ya musulunta yana ciki
وقتل بهم wa masala bihim eh, suka suka yi suka yi wa sahaban annabi masala M- فأفاء عنهم amma duk da haka sai ya musu langwame ولا أفاء la dafahu fil qawli da aka kawo shi ma gashi an yi zo gaban sa ka gani shine shugaba ko wanda ya yi shugaban juyin mulki ai dama shi ba ma a yi zancen a yi masa wata shari'a to shi ga shi ya zo gabansa amma irin kalmomi da maganganun da annabi ya yi masa laɗafa sai ya dinga yi masa mai sauƙi mai- mai taushi eh wai haka kamar yanzu da ya ce wai haka ya aba safiyan wato kisa yadda take lokacin da aka kunna wannan wutar eh, aka aka aka rarraba ta din da daddare saboda ka sai shi amman annabi abbasu eh,
sai wato shauki da tunanin wasu daga cikin mutanensa ko abokansa da suke maka ya tabbatar in an kai asuba sun gama yawo ya tabbatar in ba a zo an yi wata dabara an yi magana ba an yi sulhu to ya tabbatar sojojin da aka zo da shi shauki suke yi a je a rama abin da aka yi wa mutane saboda haka kawai da ya tashi sai sai sai ya ce bari ya lallaba ya je ko Allah zai sa ya samu wani daga cikin wani mutumin maka ya silalo ya zo ya ga ya ga rundunar annabi sai in ba shi shawara in ce ka je ka samu shugabanni ka samu su abu safiyanu ka ce maza maza a daren nan kas su sake su bari safiya ta yi su naɗo mutane su turo su ce sun zo neman ai sulhu a zo ai sulhu ya ce to zai yadda ai sulhu ya ce da na tashi ma tafiya sai na ɗauki taguwar annabin da yake hawa sai na ɗauke ta na hau ya ce ina tafiya ina tafiya sai da na je can na wuce rinduna gaba ɗaya na je gurin wani duhu sai na ji ana magana sai na sauke taguwata sai na salaf salaf ni ma na je kusa da gurin na ji sai na ji an ana magana kawai sai na gane ai muryan wannan abu sufiya na ce sai na ce abu tsala shi ma da ya ji muryata sai ya ce a abbasu ya ce eh ni ne sai ya ce da shi bi abi an tawa ummi eh mahamalaka ala haza me isa ka zo nan sai ya ce wallahi dama ina kwaɗayin in samu wani daga cikinku ya ce kaga abin da zan gaya maka ya ce wallahi in safiya ta kun gama yawo dukkanku wallahi ce kun mutu manzan Allah fa ya zo da rundunar da wallahi ba wanda isa ya tare shi kuma tun da aka zo sahabbansa Allah Allah suke ai safiya ya ce saboda ka ina baka shawara ku lallaba ku je ku same shi a yi sulhu ku ce ku kun yadda a yi sulhu ya ce ni ba zan je ba ya ce to wallahi kwa za ka mutu gobe ka ji na rantse maka ya te masa magana ya te masa magana sai ce to shi ke to yanzu ya za a yi sai ce ka sai yanzu yadda za a yi a yi tafiya daga nan ɗin ma a je gurin annabin haɗari ce eh amma abin da za a yi hau bayan taguwa bari in ɗau taƙun hau ka hau bayana in kawo bayana ka rufe kanka da abin rufewa zan kai ka ka ji ba ya hau taguwar annabin da ya hau ya taho ita ya hau abbasi ya taho to kafin a zo gurin annabi kuma akwai checkpoint kala-kala duk inda ya zo sai an tsayar da an tsayar da an haka sai a ga abbasi ta ce a amin rasuli wuce ya wuce wannan ya wuce wannan to daman sanda aka zo aka yi sansani aka zauna manzan Allah ya rarraba kowa wa runduna kaza ka ɗebi mutum kaza kai ne kwamandan su koma daidai guri kaza ko kuma kaza masu baka da kaza wani kai ne shugaban su ku koma guri kaza duk a daren sai da aka gama komai safiya ake jira asuba ta yi saboda haka shugaban gaba ɗaya annabi sai ce kai umar kai ne shugaba saboda ka ana zuwa checkpoint na ƙarshe daga shi sai annabi sai ga sai na umar yana tsaye abbas ya zo ya duba sai ga abbas ya ce ai abbas ya ce waye wannan abayan ka bude idan ka bude wannan rufin kanka da gani ka san komanda shi ba a rufin shi ce sai ka bude na sai ya bude yana ganin sai ya ce a audu wallahi sai zara takobi eh sai abbas ya ce shi na bashi zamana na ba shi aminiti eh karka taba shi ya ce wallahi sai na kashe shi aka dinga sai shi sai na umar sai ya ce to mu je gurin annabin ka je gurin annabi aka saukar da taguwa suka sauko aka zo gaban annabi umar ya fara magana ya ce wannan ne abu sufiyani ne wanda ya yi kaza eh kaza eh kaza eh kaza shi ne yanzu dan rashin abu zai hau taguwar annabi ya rasulullahi wallahi kai nake jira ka bani izini sai na sare masa wuya annabi ya shiru bai magana ba yana faɗa abbas yana abbas yana faɗa ya shiru sai da suka abu na sai ce da su to mahala ya isa haka kowa ya shiru kowa ya shiru a yi shiru eh ya ce kai umar koma inda koma gurin aikinka sai ya juya sai ya koma kai kuma abbas tafi da shi shemarka tafi da shi kai inda aka saka bangaren da aka tura ka yace tafi da shi da safa ka kawo mun shi shikenan ku aka tafi da duku da duku duku kawo abbas sai ya sake dauko shi saboda waɗanda ba su san abin da aka yi ba kan su ma su ganshi a sake wata rigima da duku duku sai ya dauko shi aka dawo da aka zo gaban annabi tun daga nesa annabi ya kalle shi ya ce to da aka zo aka zauna shi kenan yanzu kai abu sufiyanu wai haka ina mamakinka yanzu dan Allah har yanzu zuciyarka bata karkato ba ka yadda Allah ilaha illallah duk wannan abin da ka gani da rindinan nan da kaza da kaza har yanzu zuciyarka bata kare ta yadda la ilaha illallah ba sai Abu Safiya ne yace bi abi anta wa wa ummi yace ni ma tun tun tuni tun uwa a zamanin jahiliya wallahi ina shakka cewa akwai wani banda wannan Allahn da kake faɗa ni ma dama ina shakkar a ce akwai wani wanda wannan Allahn da kake faɗa la ilaha illallah ina shakka in akwai wani kaga ai ya buke nan ko ya yarda da Allah eh to damun muqaddima akai masa sai annabi ya ce masa to ai ya kamata in ka yarda da haka wa anni rasulullahi kuma sai ka yarda ai ni manzon Allah ne sai ce to wannan dai maganar da ka faɗa gaskiya akwai wani abu a zuciyata kaga waccan yace ya yarda tun a zamanin jahiliya ya san waɗannan allolin da ake da su ƙarya ne da ƙarya ne akwai wani Allah na gaske shine wannan da kake wa amma zancen a ce wai kai rasulullahi ne yace gaskiya dai akwai wani abu a zuciyata wannan Allah yace da shi yanzu kai har yanzu har yanzu ba za ka yi abin nan ba abbas yana zaune ya zumbur ya daka masa tsawa ya ce wallahi sai ka musulunta saboda shi Allah ya sa hannunsa zai musulunta musabbabin asbabin kenan ya masa tsawa ya ce a gaban manzan Allah ya ce wallahi sai ka mutu in baka musulunta ba wallahi yanzu nan za mu tsare maka wuya sai ka mutu wallahi ka musulunta da gaya maka kawai sai ya yi kalmar shahada ya haƙura yi kalmar shahada a wannan lokacin to shi ne a lokacin nan wani yake cewa ai ya dai shahada dai ce kaga shi ai ba a ce da shi alana ba ko yanda aka ce da fir'auna ko alana ba kada a saita to ka gani to daga nan sai annabi alaihi salatu wassalamu sai kaga shi sarki ne saboda ka ba za a yi treating ɗinsa kaman kwaman talaka ba sai ce to yanzu abbas ka raka shi ya koma gida idan ka koma gida kai ka shiga gidanka duk wanda ya shigo gidanka ya tsira abbas yana da muryar gaske aka ce ya yi shela a cikin maka duk wanda ya shiga gidan abu safiyanu ya tsira ba za a taba shi ba duk wanda ya je ya shiga ka'aba ya tsira wanda ma ya shiga gidansa ya rufe shi ma ya sha to shine wannan gurin da shi mai wai haka ya abu sufiyana mamakin ka abu sufiyana a ce wai har yanzu alam ya ana laka yanzu har yanzu shi bai zama zuciyarka ta yi laushi ba zuciyarka ta yi laushi an ta'alama ka sani cewa Allah ilaha illallah ka san cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah har yanzu duk wannan abin da ka gani har yanzu zuciyarka bata kare ba ta ta abin nan faqala sai shi abu sufiyana ya ce bi abi an tawa ummi yace wato mahaifiyata da mahaifina duk su zama fansa a gare ka wannan wani abu ne da larabawa suke yin sa daman can tun a jahiliya ma ma ahlamaka wallahi ban taba ganin wanda ya kai ka hakuri ba ahlamaka kenan hulmu kenan ma ahmalaka wallahi ban taba ganin wanda ya kai ka hakuri ba wa ausalaka ban taba ganin wanda yake da wato kokarin daidaita al'amura ko sadarwa ba kama ban ga wanda ya kai ka karam karamci ba ma saboda wannan abin da yake gaya masa har yanzu a ce ba za ka musulunta ba har me kake jira abin mamakin ka nake kai da kake shugaba mai hankali mai hangen nesa a ce wai duk wannan abin da kake yi to me amfanin hankalin naka ina mamakin ka wannan kalmomin sai ta burge Abu Sufyan yace yace ban taba ganin mai hakuri kamar ka saboda ya riga ya sani la yashku ne ko نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس غضبا eh to an gama da zancen wannan saboda haka wannan kaga babban abin da yake fito da hakuri da yafiya na annabi alaihi salatu wassalam kenan eh wa kana rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance abadan nasi jahiliya shi yasa su yan binnin idan idan wani abu ya rikice ko kuma aka ga wani mutumin ƙauye ya zo tunda za a gane alamarsa da ɗabi'arsa gaba ɗaya duk wanda suke nesa sai a rugo a guje a maza a mako a ce alhamdulillah alhamdulillah yanzu za mu samu wani ilimin yanzu zai jawo a yi wani wahayin wallahi haka suke sai su zo su kewaye su shiru sun san da ya zo to ba za mu ce kwaba zai yi ba amma dai da ya zo su su ba za su iya ba ba yanda za su iya yin wannan tambayoyin amma har addu'a suke mutumin ƙauye ya zo saboda za su ji ilimi kala-kala mutumin ƙauye ne ya zo fa ya tambaye shi da sallah da azumi da zakka da haji ya ce idan ne wannan zan shiga aljanna ya ce ni fa ba zan ƙara komai ba in faɗa maka ya rasu lai ya ce za ka shiga in na yi za ka sai za ka yi sau uku ya ce kawai ya tashi tsaye ya ce to ni na tafi ba zan wallahi ba zan ƙara ba kuma wallahi ba zan rage ba sahabbai da aka tafi malam aka yi cikin gari ana ta yada labari barkanmu barkanmu me ya faru annabi ya ce wallahi duk wanda ya waɗannan ko bai ƙara ba sai ya shiga aljanna sai barka kaga ya zo ya ba su wani ilimi kenan to su haka suke to haka haka al'amuran su yake abun nan din su kenan eh Allah ya samu dace Allah ya ƙara mana san annabi na'am to an karɓo daga Anas Allah ya ƙara yadda a gare shi aye da sa na'am na'am
وقال ابن عباس رضي الله عنهما نعم to tsaya mu gani ah ina ina za mu tsaya gurin Anas ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shay'in faqala faqala la
to ai muna so za mu tsaya ne mu ma lura ba sai da sharu ya tunar da mu alhaji ne ya ce malam ne ya ce a ɗan yi bayani saboda an shigo goman ƙarshe an sha'afa ba a yi magana ba a ɗan yi bayani a dangane da lailatul qadari yanzu da muka je gurin addu'a sai muka ce to ya kamata mu ɗan tsaya in lokaci ya yi malam isa daidai ina ina to shi kenan eh abbasin ko radiyallahu anhuma eh to sai mu kwana anan in Allah ya kai mu gobe sai mu dora a nan amu shi malam ne ya ba da umarni ya ce ai bayani to kuma daman dai alhamdulillah shi bayani dangane da daren lailatul qadari ina ga daman dai abu ne sananne sai dai kawai a ce fa zakir fa inna zikira eh kowa ya sani eh tunatarwa din kuma ba tana ƙara himma ne eh galibi shi ita lailatul qadari an fi kaddara ta a goman ƙarshe saboda hadisin buhari da ya rawaito annabi ya ga cewa sahabbai nan suka fi karkata eh amma da ba dan sun karkata ba ta gilka ga tun daga farko kenan amma da ike shi ra'ufur rahimu ne ka gani sai mai da ita goman ƙarshen me kasala da me menene ko me wani uzuri ko mai wani matafiyi to kaga ko da a cikin azumin ba zai iya haƙuri ba to zai san yadda zai dai goman ƙarshe ma zai ya daidaita wa kansa eh tana da muhimmanci kwarai da gaske domin shi ita rayuwa annabi alaihi salatu wasalam amfanin karanta ta kenan da wannan su ashafa da su buhari da duk hadisai amfanin ta shine kaga yanda ya rayu kaga kuma me yake yi waɗannan abubukan duk da yake yi fa duk mun faɗa a baya ba a karan kansa fa yake ba yana yi ne dan mu dan mu ga yanda ya din mu koya kuma ya zame mana alheri yawa to saboda haka da ya faɗa haka ummul mu'minina ta ce in daren goma ya zo tun daga ranar da za a ɗauki azumin ashirin ga wata to shi kenan kuma daman can a masallacin ake ko daman can a gidan ba haka ake zaune ba amma a wannan lokacin to gaba ɗaya za a naɗe shimfiɗa za a bar duk abin da aka sani tun daga sallar isha ba a komai sai kawai zikirin Allah sai wato ambatan Allah kuma hatta yaro karami ma wanda bai balaga ba inda ya shigo gidan annabi to annabi ba zai kyale shi ba sa zai a tashe shi har sa zai ma a dinga wanke masa fuska da ruwa saboda shi ya san irin alherin da yake gudana da rahama da jin kai da ake rabo a wannan lokacin shi isa yana da muhimmanci matuƙar gaske kowa da kowa ya ɗau himma duk da cewa an shiga 'yan kwanakin to kowa ba shi kaɗai zai wa kwaɗayin abin nan ɗin ba ladan da alheri ba ko ko an fi sakun wa alaikumin nara saboda haka dukkan iyalin kama har ƴaƴanka duk ka tashe su kowa da kowa wanda yake kiwon maye alwala ce ya zauna yi ta yin hakan ma ya yi ta yi kuma sannan eh ba babu wani matsala ta tashi karatun qur'anin ne dai ba za ta yi ba amma ai za ta yi salatin annabi za ta yi istighfari ko eh duk ma an bata yi wannan ba ma ai da Hausa ma za ta iya yi ko Allah yi mun kaza Allah ba ni kaza babu yaran da Allah ne ya saukar da yaran eh saboda haka ana buƙatar kowa a gida kar a ba kowa ya tashi kawai sai dai wanda ko yara wanda suka suka danyi abin da za su yi to in sun nemi za su yi baccin sai a kyale su watakil da sauran lokaci gaba sai a dan sake dan tashin su haka dai ayi dabara saboda haka abin da ya kamata kenan eh kuma wani lokacin ummul mu'minin ta tambaye annabi alaihi salatu wassalam tace ya rasulullahi idan na ga lailatul qadari taran lailatul qadari tazo me zan yi ya ce kawai ki dinga ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna iyakacin wannan waradin ya bata Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna yace kawai ta dinga yin wannan eh to ba ce akai sauran ma kai ko karatun Qur'ani ba eh in kai wannan din sai ka hada da wancan ka hada da wannan kamar yadda rannan sharu ya faɗa yace a dan dinga hada ai karatun Qur'anin ai kaza saboda shi Allah yana da abun bayarwa idan kai karatun Qur'ani ladan da zai baka ko abin da zai tanadar maka ko gidan da zai baka aljanna ba irin sa zai baka ba in kai istighfari ba irin sa bane in zan kai salatin annabi ba eh dan adam shine wanda yake iya yin wannan in duk abin da kai ya baka kuɗi kuɗi kawai zai baka ko ko ya baka kaza to shi yana da abubukan in kai daban-daban daban-daban din zai baka eh to ko a yi mutum hanya tun daga ma duniya ko? yawwa kuma alhamdulillahi ina ganin shekaran jiya can ko shekaran jiya na ji wani malami a misira ana masa intabiyu dangane da daren lelatar kadari wani shehi ne kuma ga dukkan alamu Allah ya hore masa ilimi ya yi bayanin da ni dai da muka ɗan tattauna da wasu akan daren lailatul qadari yayi bayanin da mu dai wanda muka yi magana abokan aikinmu na jami'a kowa sai da yace shi tun da yake bai taɓa jin wannan fassarar ba bai taɓa karanta a wani littafi ba wallahi yayi bayani mai zurfi akan daren mai ake nufi da le hayrun min alfi shahari me ake nufi da wannan yace duk fassarar da ake da yanzu wallahi ba akai abin da ake so a faɗa ba an faɗi wani bangare ne babban bangaren ba a faɗe shi ba abin da ya faɗa ɗan kaɗan da zan faɗa shine cewa yayi in aka ce alfus alfun a larabci yace tun zamanin jahiliya yace shine ƙarshen kirge a gurin balarabe babu wani abu sama da dubu balarabe bai san akwai wani abu dubu ba shi shi mai bayani yayi ta bayani yace to mu yanzu ba muna da miliyan ko muna da billion muna da trillion wannan kalmomin duk sai da ya faɗe su ko yace muna da su yace to trillion ko yace eh to ga mun gaba da trillion kowa ya shiru masu interview yace iya wanda muka sani kenan to gaba can kana nufin Allah ba shi da wani kirgen da kai bai sanar da kai ba kai baka sani ba ya ce to abin da ake nufi da alfu shaharin ya ce wallahi tallahi ba wanda ya san iyakacin wannan ladan ba kar ka taba zaton a ranka wai wai wai ya fi dare dubu ba haka ake nufi ba ya ce balarabe ƙarshen ƙirgensa dubu shi isa kawai sai Allah ya bai kwatanta masa da wannan amma ya dinga kawo waƙin jahiliya inda suka ambaci dubu dubu ɗin ya kawo hadisin annabi da wani sahabi ya zo aka zo ana magana ana cewa kaza kaza ya zo ya ce da manzo Allah ya bashi kaza ya bashi ya dinga bashi ya ce ya ringa bashi ya ce a bashi dubu aka kamfato da hannu annabi ya dinga kamfato dinari yana zuba mai ya kamfato da aka gama aka fita sai yan uwansa suka ce ka mana ƙauro wallahi ai ba haka za ka yi ba ai sai ka ce ta ƙara maka ya ce a dubu fa na ce akwai gaba da dubu ne shi malamin ne yake kawo wannan hadisin dubu fa na ce kuna ji na ce masa dubu to akwai gaba da dubu ne ya ce to shi balarabe ya sani dubu ɗin lailatul qadar tafi wannan da kake cewa tafi dare dubu ya ce ba wanda isan wannan sai Allah shi kadai ya yi bayani masu yawan gaske kan fa'idojin da abin nan ɗinsu to abin da dai muke nunawa cewa abu biyu ne na farko dai yanzu an shigo goma na biyu kuma malamai da yawa sun yi bayanin cewa akan same ta ne a mara to yau kaga mara ce yau mun yi azumi ashirin da biyu to kaga daren 23 kenan to ka kaddara yau haka din ne ko yauwa idan ma har wato gajiya za ta kama mutum ko kuma kasala to in sauran kwanakin ya dan yayi bacci ya tashi ya dan yayi wallahi in dai da hali in dai da hali daga yanzu in ka tashi karka take kai bacci sai kai sallar asuba eh ka daure eh kuma dabarar da zaka yi mun karanta anan cikin aushafa kwanan nan eh to ka bi wannan dabarar da mai alkali iyar ya faɗa eh ka yi haƙuri yanzu idan ka tashi daga yanzu ka yi haƙuri kar ka ci abinci sai sahur komin yunwar da kake ji ka haƙura kar ka yadda ka sha ruwa komin kishirwar da kake wallahi ba za ka yi bacci ba ba za ka yi bacci ba wallahi ka je ka gwada ka gani yawwa in kuma ka ji alama za ka yi bacci ka karanta ƙarshen suratul kafi ka karanta ƙarshen suratul kahfi ka kar wallahi ba za ka yi bacci ba eh ka karanta ka gani saboda ka duk marar da za a zo daren 25 daren 27 daren 29 kowa yayi wa kansa qiyamul laili kana da bukatu barkatai ka tabbatar da ba wanda zai biya wannan bukatun sai Allah to yanzu yawo ake a faifai Allah ya turo mala'iku a faifai sun kasa nan ga rahama nan ga jin kai nan ga bangaren da faɗi duk abin da ma kake so banda waɗannan da za a baka faɗi abin da kake so lungu haka mai mai alkashaf yace da mahashari haka yace lungu lungu suke bi mala'ikun nan da daddare lungu lungu kuma suna shera ina mai bukata yazo ya faɗa ina wanda yake neman gafara ina wanda yake neman ƴaƴa ɗaya bayan ɗaya kowa mala'ika da abin da yake faɗa to kai ma ka zo kai ta faɗa ka yi ta yi insha Allah ta'ala za a ga sakamako mai alheri Allah ya sa mu dace Allah ya rufa mana asiri Allah ya taimake mu mu dace da wannan kuma in mun dace din Allah ya sa mu Allah ya karbi ibadan mu alherin da ake raba a wannan wata ya Allah madaukakin sarki da wanda muke roƙo da wanda ma mu roƙa din ba da wanda muka sani da wanda bamu sani ba da na nesa da na kusa da duk wani abu na alheri da ka ba wani bawanka da duk wani abu kishiyar alheri da ka kare bawanka Allah mu ma mun yi tawassuli da albarka wannan dare da albarka abin da muke sa ran zamu yi Allah mu ma ka ba mu Allah mu kuma mu ma ka tsare mu dukkan abin da yake na alheri ne wanda muka sani da wanda mu sanin ba duk Allah yana hannunka babu mai ba mu face kai albarkacin annabi da muke son sa kuma muna kyautata can albarkacin shi ma da yake son mu to Allah ka ansa mana Allah ka samu dace da daren lailatul qadr assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ga bayan zamani aka zo da shi eh mala'ili amma a jahiliya eh ya ya abun nan wannan kawai suka sani ya ta kawo waƙoƙin jahiliyar ma shi malamin ya kawo na zamanin musulunci ya gangaro a ƙarshe sai ya zo ya kawo hadisi hadisin da wannan na faɗa yanzu yana cewa dubu na ce akwai gaba da dubu ne? na? to to kaga na zamani ne kenan eh Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace amma wannan
akwai da da shi da liman kwaya biyu da wani can suna kallo na abincin bango daga soro yawa